الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اعذري لنا بهذا المحضر والتالي بنظرة تأتي لنا بالزفر akwai fasarar da muka yi jiya to fasara ba haka take ba ga yadda take ina wajen cewa ta ɗayura shu'ara'i muka ce tashi gashi a bayan rakumi shu'ara'i shi ma jam'i ne na gashi yana jam'antuwa daga amma ana nufin wannan kudan tsando wannan kuda da yake bin shanu kuma yake bin karnuka yake bin rakuma za ga kuda yana bin dabbobi yana ba su ya su za ga suna ta kaɗe shi da gelarsu to shi ne an take bayan raƙun sai ga ya tashi da yawa to haka da manzala sallallahu alaihi sallama ya karkada wannan mashi haka sahabbai suka tarwatse daga inda yake sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan kudaje suke tashi tarwatsewa idan an yi abu shi a rayuwa nan kudaje kudaje shi ake nufi alfasalul kamis fasali na biyu alfasalul kamisu ashar fasali na goma sha biyar alhaya kunya kunya wal igiba da rintse ido da rintse ido ko kuma kau da kai duk shi ake cewa da rintse ido wa amma alhaya amma kunya wal igiba da rintse ido fal haya abinda ake cewa kunya riƙatu taushin zuciya taushi ne ta atari waje insani da yake bujirowa fuskar ɗan adam idan ɗan adam yi wani abu na jin kunya kuma sai zuciyarsa ta yi tsam sai fuskarsa ma duk gaba ɗaya ta haɗe duk gaba ki ɗaya kunya ta kama shi a ce ni kunya duk ta rufe min idona zai haka ake to har fuskar da take bujirowa fuska inda fi'il yayin da mutum ya aikata ma yutawaqqa'u karahiyatuhu abinda ake saurara wato jiran wato kinsa abinda ake ki kawai ma yutawaqqa'u karahatu abinda ake ki idan mutum ya abinda ake yake ki diga baki da ba abinda ya dace ba aw ma yakunu tarku ko kwadan adam yayi abinda tarkuhu barinsa khairan shi ya fi min fili cikin ya aikata wani abu to sai kunya ta kama shi ce ina ma na bari ina ma na bari ko ko wannan abu da na aikata abu ne mara kyau wanda ba a so to sai kunya ta kama shi to wal igza'u shi kuma rinse ido abinda ake cewa rinse ido at-tagafulu karabkana amma ya karahul insanu bi ɗabi'ati a tagafuru amma ya karahu insanu bi ɗabi'ati rafkanan mutum ga abin da baya so a cikin ɗabi'arsa a ɗabi'arsa bai so a yi maka za ga wani kuma ya dage shi kuma wannan abin yake masa amma ya ɗauke kansa ma kaman bai san ma ya nuna ma bai san ana yi ba to yanzu kuma sai a ce a gaza fa a gaza wala tasriba kada sabu sai manzo Allah ya rinse ido ya kauda kai ya ce ba ba zargi a kanku to shi ake cewa igiba'u rinse ido ma'ana ko kuma a ce kau da kai shi ne ga abu ya yi ma ciwo amma ka kau da kanka ma ka nuna ma kamar ma ba a yi komai ba duk gaba ki da wanda a ɗabi aka wannan kam ya yi ma ciwo to wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wayannan guda biyu da jin kunya din da kabrin da idan وكان من أشد الناس شين ما في أنا متعني حياء كنيا مثلا يبقوا كنيا سبدا الحياء من الإيمان الحياء كنيا تنا دقا شين إيمان دقا باقي دا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya jin kunya to ya aikata abin da ya ga dama Allah ma ba ruwan sa shi duk ga baki daya to karahiya to wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsada amince Allah subhanahu wa ta'ala shi ashaddan nas shine mafi tsananin mutane haya'an kunya wa a kasaruhun annabi shi ne mafi yawan mutane anil aurati igza shi ne mafi kau da kai gabarin al'auran mutane ma'ana abin da ɗan adam bai so ka lura da shi ko bai so ka gane ko bai so kai magana a ciki to ka kau da kai ma ka nuna ma kaman ba ga abun ba gashi kuma ka gani kuma ka san yana da shi amma ba ka dinga fallasa abu ka dinga fallasa abu kai kai ne dan fallasa abu to mutum ba shi da igza'u kenan ba shi da nau'i na kunya duk ga baki daya a'a manzo Allah shine mafi kau da kansa ga wannan qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul ahzab ubangi tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ilayhi walakin raji'itu fadkhulu fa idza da'imtum fantashuru wa la mustanifina li hadith inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqqi wa idza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما يا أيها الذين آمنوا وكن دوك إيماني ده الله ده منزل الله لا تدخلوا بيوت النبي kan ku shiga gidan annabi illa an yi zana da kun sai an muku izinin shiga to an muku izinin shiga to ku shiga ila da amin zuwa cin abinci gaira nazirina ile kar ku shiga sai abincin an gama an zuba a cikin akusan an yi kuma har ba ku je cikin gidan kuma ku je ɗakinsa duk ku zazzauna kuna jiran abincin ya nuna ma kuna nan a zaune ba kuna jira sai abincin ya nuna kuna nan a zaune wannan keɓance take da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta matan annabi ce to kuma ladabi ne ga kowanne abu ma duk gaba ki da ai dai duk mun yi shi a suratul nuri ma'ana suratul nur da ta fasara nan wajen duk gaba gida walakin za du'itum fadkul amma aka kira ku shikenan ku shiga ku je ku ci ko ku yi ba ko ka fa iza da intum to in ku gama cin abincin kuma ban tashiru to kuma a fito to ku tashi ku fita wala mustanisina li hadisin ba kuma ku zauna ku ta hira ba kila annabi yana son wani abu ko yana son wani abu dai kun tsare mawaje kuma bilan haka ta faru inna zalikum kana yuzun nabiya wannan yana cutar annabi yana damun annabi fa yastahi minku amma sai ya ji kunya ku ba zai iya cewa ku tayi ku fita ba zai iya cewa a tashi a fita duk da gashi yana buƙatar mai wani aiki ko tunda shi annabi ba shi da wata turaka tasa ta kansa ba haramun ba ce amma ko ko ko ina yake a ɗakin wata mata yake to ita mata ita kanta tana so ta aiki a ɗakin ko kuma ku kuna so ku a ɗakin duk gaba ɗaya amma in kuma wajen da maza suke wajen da mutane suke a zaune wajen da iyali suke a zaune shikenan wannan duk ba da shi ake ba duk gaba ɗaya to wallahu la yastahi min alhaqi Allah ku bai barin gaskiya in dai ga gaskiya Allah bai bari zai faɗe ta wa idza sa'altumuhunna idan za ku tambayi matan annabi mata'an wani abu da kuke bukata to fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan shamaki ku tambaye su ta bayan labule wannan shine hijabi na matan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ba duk da an buga matan annabi wannan hijabi amma suna fita suna zuwa gidan iyayensu suna zuwa gidan yan uwansu suna zuwa ma gidan bukukuwa na mutanen Madina suna zuwa gidan bukukuwa na mutanen Madina su je su kai amarya ma duk gabaki da kuma suna ana fita yaki da su duk baki daya ba kamar yadda muka dau hijabi a ce kwata-kwata matan ma kwata-kwata ba ta fita ba kwata-kwata sai dai fita uku ko daga cikin uwata ta fito ɗakin gidansu daga gidansu ta fita gidan miji daga gidan miji ta fita kabari ga baki daya wannan duk ba na na saudatu mace ce doguwa doguwa kuma tana da kauri bayan an buga ayar hijabi din nan ta fito da daddare ta fito da daddare za su je ta kama ruwa sai sai na ya ce mun gane ki dai saudatu ce rakina mun gane ki ga ta koma jikinta yana rawa ta koma ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na samu annabi ya ɗau nama zai kai bakin sallallahu alaihi wasallam ta ce yanzu ya rasulullah shikenan ma'ana da an sa haya hijabi shikenan ba za mu fito wajen bukatocin mu ba manzo Allah ya ce za ku fita mana ta ce to Umar ne ya ce wai ya gane ce da Allah rabu da wannan mutum ne mai dora kansa abinda Allah bai dora maka ba duk wanda ya tsora a kansa abin da Allah bai tsora wa sai a gaya ma irin tunda dai bai kai sayan na Umar ba bai kai sayan na Umar ba to duk ba wai mutum ya ce zai takura su duk ga baki dai ba haka haka to ku tambaye su ta bayan hijabi ta bayan shamaki fasalohunna min wara'i hijab zalikum wannan abin da nace ku dina adharu shi ya fi tsarki li qulubikum ga zukatanku wa qulubihin da zukatansu wa ma kana lakum bai dace gare ku ba an tuzu rasulullahi ku cuci manzon Allah ku yi aikin da baya so wala an tankihu azwajahu bai dace ku auri matansa ba min ba'adi bayan ya rasu abadan har abada sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin wani wawa wani wawa ne daga cikin mutanen Madina amma manzon Allah ma yakan ce ma wawa mahaukaci ne ko shine ya ga sai da Aisha tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to haka kai Muhammadu in ka tafi wannan ni zan aure ta ni za ni zan aure ta Allah ya ce wa ma kana ko kowa ma waye ko ba ma wawa ba ko mai hankali ma wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abadan ko ku aure matansa bayan sa har abada inna zalikum kana inda Allah azima kai ku auri matan annabi bayan sa wannan abu ne mai girma wajen Allah kun zo da abu mai girma wajen Allah saboda bala'in abin da girma Allah ma bai ce ga kaza ne ba ko ga azabarsa ka Allah ya ce abu ne mai to kai ka san dai Allah ya ce abu ne mai girma a wajen sa ai ya isa ya isa abuwa to yanzu kaga yanda Allah ya faɗi kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minku manzon Allah yana kunya ku haƙƙinsa ne faɗakinsa ne amma Allah tabaraka wataala shi ya amsa wa manzo Allah ci to ga yanda za ku haddathana Abu Muhammad bin Attab Abu Muhammad bin Attab ya zantar da mu bi qira'ati alayhi da karatuna a gare shi haddathana Abu al-Qasim Abu al-Qasim ya zantar da mu Hatim bin Muhammad Hatim dan Muhammad حدثنا أبو الحسن القادسي أبو الحسن القادسي يا زنتر دمو قادسي كيرا kuri baka fitar da. jelarsa ba eh to shine kadisi rawan dukuri ba baka fitar da jelansa ba to haddasana abu zaid al-marwazi abu zaid al-marwazi ya zantar da mu haddasana muhammad bin yusuf muhammad bin yusuf ya zantar da mu haddasana muhammad bin isma'ila bukhari ya zantar da mu haddasana abdan abdan ya zantar da mu haddasana abdullahi shi kuma yace Abdullahi ya zantar da mu akabara na shi ubatu shi ubatu ya zantar ya ba mu labari an katadata daga katadata katadata yace samitu abdul abdullahi naji mai suna abdullahi maula anas bararran anas ne bawan anas ne bararran anas ne yuhaddisu yana ba da labari an abi sa'id al-khudri shi kuma yace ya karba daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu sahabban manzo Allah ne badariyu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bisa idul kuduriya ce manzo Allah ya kasance ashad ashad hayaan manzo Allah ya kasance mafi tsananin kunya min al'azarai daga budurwa fi kidriha a darbukarta ma'ana ɗakin angwancinta ran da aka kai amarya za ga an yi ado gadan an yi masa ado da komai ɗaki an yi mata ado wannan da ya daren farko dinnan na ake cewa darbuka su kuwa kamar indiya ma da wani abu za ka gadon ma duk an yi masa kula furanni da fulawa da kaza to to to manzo Allah ya fi amari ya fi budurwa kunya a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam wa kana idza kariha shay'a manzo Allah ya kasance idan yake abu arafna fi waji sai mu gane kin abun a fuskarsa za ka ga dai fuskarsa ta yi ba daɗi za ka ga fuska fuska ita take nuna abin da yake cikin zuciya fuskar za ta yi ba daɗi wa kana sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasance latifal basharati mai taushin wa mai sakin fuska ne dai mai taushin fata fuska ne ma'ana mai sakin fuska ne sallallahu alaihi wasallam mai sakin fuska ne raqiqaz zahir manzon Allah mai taushin hali ne mai taushin zahirinsa ne ba kaushi a cikin komansa ko a ɗabi'ansa ko a jikinsa ko a menene ɗinsa sallallahu alaihi la yushafi wa ahada manzo Allah bai baki da baki da wani bima ya karahu bai gaya wa wani mutum abinda mutumin nan yake ki haya an dan kunya wa karama nafsin da girman kansa shi ko shi mutumin ba shi da girma ai shi yana da girma a kansa ai shi yana da girma a kansa kan mutum ya dinga abubuwa marasa ke ya ga ai su jahilai ne ko ba su gane ba ko ko ba ruwana da da a to ma'ana shi ya fara wulakanta kansa tukun kafin ma jama'a ta wulakanta kansa amma mai girma girma ya dinga zuwa ta wajensa maganganunsa aikinsa da komai duk ga baki ɗaya to saboda girman girman matsayinsa sallallahu alaihi wasallam wa an aisha ta radiyallahu ta'ala ana an karba daga sai da aisha Allah ya kare da a gare ta sai da aisha ta ce kanan nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza balagahu an ahadi idan labari ya zo masa daga wani mutum ma ya karahu abin da bai so aka kawo wani abin da wani mutum ya yi ko ya faɗa wanda annabi bai so lam ya kuto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai wa'azi lam yakul manzo Allah bai cewa ma balu fulani me yasa wane ya kaza kaza ne ya kulu a manzo Allah zai wa sai ya ce walakin ya kulu amma manzo Allah yana cewa ma balu a kawamin me yasa wa'ansu mutane suka yi kaza kaza ne to ashi wanda ya san ba a kiran sunan mutum gaza inda ba ta'addanci yayi shi ma yake kira suna ga tsalba to shi ma a kira nasa duk gaba kida tunda bai ji kunyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in da ya kure ne ko kwalefi yake yana koye kayansa bai rashin kunya ga kowa akwai mai bayyana abu mai rashin kunya wannan hukuncinsa daban akwai mai koya abubuwansa Allah ne jarrabe shi da amma amma yana koyewa bai cutar kowa bai yi wa kowa abubuwa to wannan haramun ne ka tona shi ka yi abu duk gaba kida ya ce ma balo akwamin me yasa waɗansu mutane ne ya suna una suke aikata au ya na ko suke faɗan kaza wa kaza kaza da kaza me yasa suke yanha an yana hani gare shi manzala zai hani ga abun wala yusammi fa'ilahu amma ba zai faɗi mai aikata shi ba warawa anas anas ya rawaito annahu dakala alaihi rajul cewa wani mutum ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bihi asaru sufuratin akwai gurbin wato fatsi yalo a jikin kayansa kila wani wani abu ya ko a ce ya rini kayansa duk wannan abin ya shafe shi kamar fenti ya shafi kayansa akwai asar sufuratu to alam ya kulla kushe a mazala bai ce ma komai ba kyau dai da zai shigo ya je ya wanke wannan abun ko ko ya sako wani kayan na daban ko kila aiki yayi abu wa kana la yuwajihu ahada manzo Allah bai fuskanta wani mutum bima ya karabu da abin da mutumin yake ki falan ma karaja yayin da mutumin ya fita kala sai manzo Allah ya ce law kuntu law qultum lahu yaghsilu hadha da kun ce masa ya wanke wannan abin sallallahu alaihi wasallam da kun ce masa ya wanke wannan abin na jikin sa mana da ya wanke wannan abu wayurwa an rawaito kuma da kun ce da shi yanzu uha ya cire rigan ma ga baki daya ya je ya wanke ta ya zo abu da ya fi kan mutum ya shiga cikin jama'a kuma da wani abu da ba sa so a gani halat aisha tu sai da aisha ta ce radiyallahu anha Allah ya kara yadda a gare ta fi sahihi a cikin hadisi sahihi lam yakun lam yakun nabiyyu annabi Muhammad bai kasance ba fahasha mai mummunan magana manzo Allah shi a kansa ba mai mummunan magana ba ne akwai mutumin da maganarsa ba daɗi da in zai faɗi magana ba daɗi da ba birgewa ba ce sai dai kuma haka Allah ya halicce shi sai a haƙuri to manzo Allah ba mai mummunan magana ba ce mai alfasha alfasha da ake ta ba da ko magana mara daɗi wala mutafashihan kuma ba mai faɗanta ba ne ba mai yin alfashan ba ne ba mai yin mummunan magana ɗin ba ne wala sakaba manzo Allah ba mai kwarmato bane ba mai hayaniya bane fil aswaqi cikin kasuwa ainihin ita kasuwa dole ne sai da hayaniya to shi kuma manzo Allah bai hayaniya a ciki da zo ki siya zo kaza dan kasuwa dole sai da hayaniya dan kasuwa dole sai da barkwanci sannan zai yi zai yi abokan kasuwanci amma dan kasuwa in ya turbune ba ya ce to dole ne ba wanda ma zai je rumfarsa amma sai da sakin fuska sai da barkwanci sai da tsokane tsokane da haka kasuwanci ta to amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka ne ka'idar kasuwa amma manzo Allah bai haka a kasuwa sallallahu alaihi wasallam wala sakaban ba mai hayaniya bane to abun mamaki manzo Allah bai hayaniya a kasuwa to mu ko yanzu gidajen mu ma sun zama kasuwa wani yana hayaniya sai ƙara ci fada aki shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yi bakin wa'yansu ‘yan uwanmu ƙabilu bayin Allah saboda girmamawa da darajawa to rana ce fa hira ta tashi hira ta tashi fa hayaniya ta yawa shehu ya kirawo yaron ɗakinsa isa haka isa haka isa haka zo baƙi na gashi suna faɗa je ka ce ba a faɗa a nan je ka ce ba a faɗa a nan isa haka zo ce kai baba ya ce ba a faɗa suka ce ba faɗa muke ba hira muke hira ne ba faɗa ba yadda ya ce sirrin shehu sun ce hira suke sai shehu ce to koma ka je ka ce in za su ran da za su faɗa su gaya min bagari shehu ya iya koya shehu ya iya koya shehu ya je ka koya koma ka je ka ce musu ran da za su faɗa su sanar da ni to ko in gudu daga garin sannan in dai wannan hira ce to ai ku haka ne suna nau'in akwai nau'o'in fada kala kala akwai fadan tsinka bante suna suna fadan an fara fadan ya an yanka an yayya ga riga an yayya ga zani bantan ma ya fan fan ma sai a tu fada yayi fada ke to Allah ya kiya to kaga mutum da ya zamanto nishadi daban hira daban kaza kaza amma ihe ihe bare samari to to annabi dai bai sallallahu alaihi wasallama ba a ce dai haram ba ne dai amma dai kada ranka da hande duk gaba gida kakka dinga ihu wanda ya huce ka ya huce gidan ma ya huce unguwa to da wa kake mala'iku za ka gaya wa kofa duk gaba gida duk gaba gida ko karatu an fi son kada ranka da hande wanda dai ka jiyar da kanka ka jiyar da wanda yake tare da kai ba kaza ba ba wai dan ka jiyar da wanda ba ruwansa da kai ma kila ma in ka dame shi ma haushi zai ji kaga maimakon ka burgewa ka jadda shi ma baka burge shi wajensa ba kai kuma baka ji daɗin abu baka burge Allah ba tabaraka wa ta'ala da haka kuga abu abu dai mai daɗi ake so abu dai mai komai mai daɗi duk gaba da to manzo Allah ba mai kwarmato ne hayaniya ba a kasuwa wala yajzi bis sayyi'ati as-sayyi'ata bai saka mummuna in an man mummuna walakin ya abu bari yana yafiya wa yasfahu yana rangwame yana yafiya dai yana yafewa wa qalbukiya an rawaito mislu hadal kalam irin wannan magana an taurati daga at-taura haka yazo a sifarsa ta zo a at-taura min riwayat bin sallami daga riwayar sahabin nan abdullahi bin sallami wa abdullahi bin amr bin al-asi da riwayar kuma abdullahi bin amr bin al-asi duk gaba kida warwe an rawaito anhu daga gare shi annahu kana fi haya'ihi yana daga kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yusbitu basarahu bai kafa ganin sa ga mutum ko ruhi haka ya tsira mutum ido bai a sai sun koyar da kai ina jama'a kana ji da ko yawa bai kafa mutum ido kurru ya ta kallon sa ba dadi mutum ya dago ya ta kafa kurru mutum ya dago ya a'a sallallahu alaihi wasallama bai haka bai kafa mutum ido kur ya dinga kallonsa yawa la yasbutu basarahu fi wajhi ahad manzo Allah bai kafa ganin sa a fuskar wani ya ta kallansa ya ta kallansa haka ba a'a wa annahu sai dai sun kuyar da kansa wa annahu kana yukanni amma amma darrahu manzo Allah yana kinaya jirwaye da kaman wanka yana kinaya amma darrahu kalamu ilaihi abinda bukata ta bukatan da shi zuwa sai yayi magana a gare shi mimma ya karafa abin da yake ki to bai faɗan abin da suna abin gaɗe sai ya ɗan yi me yasa mutum yake ɗan kaza ya ɗan canza duk gaba gida za ga yau masu wa'azi kaga wai dai dan suna ko su suna da tsarki ko suna mutum a cikin rediyo ya ta faɗar batsa ana kaza ana kaza shi gani yake birgewa wani ma nan ya ji a wajensa wani ma bai san laifin ba to da ya ji mutum ya faɗa da sufantawa da sannan ma ya ji laifin duk gaba gida a'a shi ƙur'ani yanzu ƙur'ani in kun sadu da iyalin kuma ƙur'ani sai ce in kun shafi matan ku kaga ai yayi kinaya duk gaba ki da to irin haka mutum ya ya dinga faɗar abu gatse gatse ba da sai ya dan rufa shi gaba ki da وعن عائشة عن كرودة سيدة عائشة رضي الله عنها الله يقاري دا أقريتها تاتي ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ليت ما زان الله صلى الله عليه وسلم قد دا دي دقا باكي دا كيلا سيرانا دا زي دبن الحارسة يداو دقا شنغرين نجاشي دقا باكي دا النبي تاج سبي دا منا har mayafinsa ya cire sallah alaihi ta ce sai ran nan duk gabaki da akwai wannan hadisi duk gabaki da Allahumma salli amma tsakanin mutum da iyalinsa wannan kuma wani magana ce daban duk gaba wai dai ana nuna kunyan mutum da Allahumma salli ala sayyidina Abdul Fatih ma ulul fatin ma sunna salatu har alhadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqqa bil yawm al azim wa rabbil alamin subhanallahi rabbil alamin